إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 20 ga watan sha'ban hijira shekara 443 wanda ya dace da 23 ga watan 3 2022 don sha Allah za mu ci gaba da karatun mota ta imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na 95 kun ce gomiya tara da biyar darasin da ya gabata muna cikin baban maja fi man usira bi adu bayanin wanda aka tsare akan yaki wani abokin gaba ya niyya ta aikin haji yaki ya hana ka isa shine bayanin da muke ciki mun zo bayanin hadisin abdullahi bin umar lokacin da ya yi niyyar fita zuwa haji a lokacin fitina da tawakana a makka tsakanin hajjaj da abdullahi bin zubair wannan abu da yawa kana ibn umar an mai shawara ɗiyan shi salim ubaidillah sun mai shawara da bai kamata ba a wannan haɗarin ya huta zuwa aikin hajji yakan yi mai kasa isa a nan dai ya doge da cewa meye matsalar in ma an hana ne sai mu yi kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi da aka tsare shi a shiga aikin umara da ya ɗauka daga madina ya ce mu ma haka zane shi kenan akan haka ya zo da harko ya niyya ta umara kuma daga baya ce ai dimin lamarin guda ne dai da umara da hajjin dai masalar guda ce ta isa ya yi tarbiyya ta hajji da umara kenan kirani akan haka ya kama hanya kuma Allah sa ya isa makka kuma ya shiga makka mun yi bayanin cewa fatafa tawafan wahidan wara'a dalika mujzi'an anhu wa ahada wannan da ya je ya yi tawafi da sa'ayi kamar da mai kirani ko ifiradi ke yi kuma ya ga wannan tawafin da sa'ayin guda ya wadatar da shi akan ba sai ya sake sabon sa'ayi ba bayan dawowa daga arfa tawafin ifada kenan bai buƙatar sabon sa'ayi wanda zai a wannan kirani na shi na ne muka tsaya sai bayan kawo wannan hadis da imam malik ya yi kan manta muna cikin littafin na imam malik rahimahullah a ƙarƙashin wannan ruwa da imam malik ya kawo sai shi yahya mai ruwaya daga malik ya ce ƙada malikun fahaza al'amur indana fi man husir bi aduwin kama husirin nabi sallallahu alaihi wasallam wa a sahabu wannan abinda hukumcin imam malik ce mu ma a wajenmu kenan kan fikin imam malik shi ma al'amarin haka yake duk wanda aka yi niyan umara ko hajji aka tsare shi daga inda aka tsare shi sai ya warware ya hadiya shi kenan ya koma kun ba mu bayani a wajen imam malik ma ba magana ramuwa a kanka wadda za ka yi dalilin an tsare ka kirmalik ya ce haka mu ma abin yake wajenmu kamar yadda aka tsanin sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi ya ce fa'amma man usir bi gera aduwin fa'innahu la ya hindu dunan bait fikin imam malik kenan ya ce amma wanda wannan hukumcin da imam malik yake yi na aka tsare ka din da aka tsare ka za ka warware ka yanka hadiya ka tahiyyar ka shi kenan iya magana ne wanda aka tsare da abokin gaba akan yaki amma wanda aka tsare ba abokin gaba ba yaƙi ba ne bai hana ka ji kam za mu gani a gaba ko rashin lahiya kuna abu daban dai na uzuri ya zo ba ka je ba wannan hukuncin daban ne a wajen imam malik rahimahullah shi ne ce fa amma man usir bi ghayra adun wanda aka tsare aka hana shi isa ka'aba ba abokin gaba bane fa'inau la hillu duna wannan ba wani warwara da zai daga inda yake dole sai ya je in uzurin ya kare zai jira duk lokacin da uzurin ya kare sai ya je kaba ya tawafi ko yaro haka fikin imam malik da kimna wato a fa'inci muna cikin mota ta imam malik hukuncin da imam malik ya doka kan wannan mas'ala kenan yanzu bayan wannan bayanin da imam malik ya gaya maka sai yanzu ya babi na musamman kan wannan mas'ala ta ƙarshe da ya kawo maka ta bayanin da ya na baya sai yan abokin adawa ne abokin gaba a yaƙi ne amma wanda ba abokin ba yaƙi bai tsare shi ba haka ba ne shi zai maka babi kan wannan mas'ala na musamman sai ce ma ja a fi man musul da gaira adu yanzu ko zai babi kan wannan mas'ala ta ƙarshe da ya kawo baban mas'alar wanda aka tsare aka hana shi isa ka'aba ya sarki umara ko haji kuma ba abu ba yaƙi ba ne wani dalili ne daban shi wannan mai matsayin shi haddasani ya haya a malik an ibn shihab an salim bin abdullahi an abdullahi bin umara annahu qala المهصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروه فتضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى abin da yake wannan bayanin abdullahi bin umar ga shi hukumci dai cewa almusaru bi maradin wanda aka tsare ya kasa isa ka'aba sarki umara ko haji dalilin rashin lahiya shi lahilu hata su birbe bai warwarewa daga inda ya sami cikas na rashin lahiya kamun hanya cuta ta zo ta hana shi isa to shi ba zai warware ba daga inda yake irin wanda inda yaƙi ne aka tsare shi zai warware koma shi ya ce marar lahiya ba haka ba hata su birbe har sai ya je ka'aba in yaushe ne sai ya jira ya je ka'aba wa ya sa'a bai na safa wal marwa ya yi tawafi kuma ya sa yi tsakanin safa da marwa farza turra ila lubis shay'in min athiyab allati la budda lahu minha in hatta kama sai ya hudda harami ya sa kaya na yau da kullum wanda aka hana mai aikin haji ya sa aw dawa ko magani ne misali ana magana kayan alhariri ana iya maganin kazawa misali wani abu da aka hana shi ya sa kuma yanzu sai ya sa ɗaya a cikin wannan shi ta shi ya ce sana'a zalika zai sa in tuwace zai sa in maganin yanzu zai sa amma ba fita da sai biya fidiya ya yanka dabba kambacin wannan abin da ya yi na sabawa ƙa'ida ta haram wannan bayanin na abdullahi umar ne kan mas'alar wanda aka tsare dalil wanda ya kasa isa maka dalilin rashin lafiya bayan wannan hadisin mawqufi ne na ibn umar sai sake kawo wani hadisin dai shi ma mawqufin ne na aisha yace wa haddathani an malik an yahya bin sa'id annahu balaghahu an aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat taqul al-muhrim la yuhilluhu illa al-bayt tace mai harama ta aikin haji ba abin da zai warware mai haramin shi kurin sai ka'aba nan ya tawilin shi kenan an san inda kalila babu dama kenan dalilin rashin lahiya na sai ka je ka ba za ka warware wa haddathani an malik an ayyub bin abi tamima sakhtiyani an rajul min ahli basra kana qadima annahu qala أنه قال كما أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض طريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل فأقمت على ذلك على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحلت بعمره wannan abin da ya wakana fatawa ce shi wannan ayyubin abi tamima sufyan ce wani mutum daga cikin mutanen basara ta an kwan biyu da shekaru sun ta yi da yawa ya ce na huta zan taimaka kina aikin haji hatta iza kuntu bi batil ina hanya ta tahiya maka kusura ta fakhzi sai cinya ta ta kare ya samu kenan shi lahi ya haduwa dai cinya ta kare kenan kaga ba magana tahiya to zai daga inda ya kare yace fa arsaltu ila makka tawabiya abdullahi bin abbas wa abdullahi bin umar na aika makka fatawa a lokacin nan akwai abdullahi bin abbas akwai abdullahi bin umar a makka da sauran sahabbai sauran mutane aka amin tambayo abin fatawa kan wannan mas'ala tawa gashi na kare a inda nake falam yurakhis li ahadun an uhil duka wanda aka tambaya babu wanda ya mun rangwame in warware daga nan in koma gida fa aqamtu ala zalika alma wannan mata wurin ta bakin rijiya ne an zo wurin aka tsaya na tsaya a wannan wuri wannan rijiya ko na wajen mashaya wannan saba'at ashhur hidda ne wata bakwai ina jiya na kare jiya na kama hanya na ci gaba hatta halartu bi umara sai da na je makka ne umara tukuna warware wannan harbi wannan shine bayan da imam malik suka maka wannan fatawa inda magabata kan mas'alar wanda ya samu إسار باتار بدا أدو وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى أدو بالبيت وبين صفا الله كما دعونا الرواية تلابن عدد المقول في دبا لما ما مالك يكاو لاباري عبد الله بن عمر توتا حنيا دبا كما دعونا لابارن ديزو نا سالم زوغا بابان ناشي cewa ya yi fatawar manufi sajuna bait wanda aka tsare ga isa ka'aba aka hana shi zuwa amma bi maradin dalilin rashin lahiya fa innahu la yahillu hatta bil bait ba zai warware ba harami sai ya je ka'aba ya yi tawafi na ka'aba wa bain safa wal marwa tsakanin safar marwa sai ya je ya kare koyaushe wannan fatawa ta abdullahi bin umar ce kan wannan bayan wannan ya ce wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an suleiman bin yasar anna sa'id bin huzaba al-makhazumi suri'a bi ba'd tariq makkah wa murim wa murim فسأل على الماء الذي كان عليه من العلماء عن العلماء فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير ومروان بن حكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فإذا صح يتمر فحل من عيرانه ثم عليه الحج قابل ويهدي ما استثمر من حدث ويهدي ما استثمر من حدث أنا أبدا كي وانا رواية سعيد بن مزابة سوريع ببات أيك مكة معناها يا هادو daga kan dabba a cikin hanyar zuwa maka wani haɗawar da ya yi kenan ya ji wani muharram iya cikin harami na niyyar aikin hajji ko mara iya cikin harami فسأل على الماء الذي كان عليه من أن العلماء يتنبي كما زو da kasala mai a cikin daji an an zo wata wani rijiya ce aka tsaya ya zama ayi sansani a nan a sha ruwa a huta ta kun ayi gaba a nan ya tambayi waɗanda suke tare da shi na malamai hukuncin shi ya sa abdullahi bin umar abdullahi bin zubair da umar da murar bin hakam ya tambaye su me hukunci na ya zan yi ga halin da nake ciki duka waɗannan ya ce fazakara ni'amun da zai arada lau ya gaya musu ga halin da ya same shi ya yi harami kuma ya samu wannan matsala ta ta jin ciwo bai iya gaba ya zai yi duka wannan fakulluhum amarahu an yatadawa bima la budda lahu min wa yaftadi zai tsaya ya ta jiya da abin da ya kamata yi na haka jiya ya kare kuma ya biya fidiya ta in tambayi mun karanta iya ka zai sa da ya jiya dai wanda ya wuce daga hali na harami amma kuma iya cikin haramun dalilin wannan zai fidiya kuma fa iza saha ya tamar in ya warware daga wannan cuta zai huce ya ci gaba sai ya je ya umara fa halla min ihram ta kun ya warware wannan harami nashi thumma alayhi hajjun qabil kuma hajji mai zawwa za shi sake haji sabuwa waccan tunda na magana wanda da mun bi hajji misali haji ba kenan haji tana nan akan shi wata sabuwa zai biya zai zai hadaya bakin abin da Allah ya hore mishi tunda ba adu bane suka hana shi dole fatawoyi da Imam Malik kawo na Abdullah ibn Umar da Aisha kan dika gaba daya shine Imam Malik yanzu kun zai shiga maka bayanin shi kan wannan mas'aloli na tsare mutum ba dalilin ado ba ya ce ƙala malikun imam malik ke cewa wa'ala hadar amuru indana fi man kusura bigayar ado wannan al'amari na matsalar kasa isa ka'aba wajen yi da aikin hajji ko umara dalilin rashin lafiya ce ta kenan wannan al'amarin da yake wajen mukinan fikin imam malik akan abin da ya kai shi fi man usira bi gira duk wanda aka tsare aka ya kasa isa maka ba abokan gaba bane haka lamarin yake zai warware zai jiya ya kare ana jiran shi in yaushe ne sai ya ji ya yi aikin umarar wajin ya kare wa kada amar umar bin khattab abu ayyub al-ansari wa habbar bin aswad hina fatahum al-hajj wa ataya yawm an-nahar أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يهجان عاما قابلا ويبديان مالك yace kan wannan magana bayan yace haka ra'ayin shi yake tunda ba rushin ba rubu bane ba sai ka labari Umar bin Khattab ya umarci Abu Ayyub al-Ansari da Habbar bin Asad sahabbai ne ya musu fata umarni hina fatahum al-hajj wa ataya yawm an-nahar wannan abin ya sami wa'ina sabon guda biyu a wata shekara sun zo haji sun makara sun zo layya an ƙare arfa kuma daga can haji suka fito yi ba su sami isarwa ba sai rasan lallayya kenan alhaji arafa haji kuma arfa ma arfa ta wuce kashi kenan a nan umar yama waɗannan sabai guda biyu umarnin cewa an yi hilla bi umaratin su je yanzu su yi umara su warware ke na haramunsa da umara su mayarji a halalan su koma gida sun warware harami wannan sun warware da umara kenan sun mai hujja ne aman kabila kuma su sake dawowa baɗi su yi hajji wata daban wa yi kuma su yi hadaya faman lam yajid wani bai samu hadaya ba ba samu hadaya ba fa siyamu thalathata ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'a ila ahli yadda ake da abin hadaya da hadaya kuma hadaya kai kwana azumin kwana bakwai kwana kai uku a aikin cikin aikin haji ko a minamta ko a makka kuma daga bayan ka dawo gida kai bakwai wannan hukumcin da imam malik duka kenan ga duk wanda ya shiga wannan hali nan bai sa ka magana hadaya duk da ba shekara ɗaya ba kai hadaya da haji wannan umara da kai a wannan lokaci watan haji baka samu dama hawa arfa ba to wannan umra tana nan a kanka kuma ka zo ba da kai haji kenan ko da ifradi kai ba da kai za ka ifradi ba ne ifradin ka gama ta wacce umra kenan kai ta mutu kenan shi sai ce zaka bi hada wannan ko kuma ce muna cikin fikin imam malik haka wannan bayanin da muke yi shine fikin imam malik kan wannan bayanai da muke yi ba na cewa wai akwai babu sabanin haka قال مالك وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطئ من العدد أو خفى عليه الهلال فهو مهسر عليه ما على المهسر نعم ما لا يجمع يا جملة yace duk wanda aka tsare aka hana shi zuwa aikin haji ba'ada ma yuhram bayan harama imma bi maradin rashin lahiya ce ko rashin lahiya ko kuskuren lisani bakta min adad aw khafi alayhi lal ko bai gaji din wata ba sai daga baya shi shi wata iyaka tun ji an gwada kwafa na biyu ke ita wata sai ga wata ne a she biyu ko ku ga wata ne eh je ya je an tsare to muhsarun wannan iya da hukuncin muhsar alayhi ma'al musa da abin da kaza musa zai zai zai fidiya kenan haka ta zai zai fidiya zai warware yayi ya fidiya kuma an ba tuka ce bashin laya bace ba nan kenan zai yi da ya kace zai shi ya warware da tamattu'in shi dai ga zai umara ya warware da tawafin ka'aba bayan yayi tawafi yasa ayi kamar da umara da kace komai na umara nan abu inda bai bai can baya irin abin da aka tsara musar shi ma ka zai taka ci gurin lisan bata lisai ne me inda ka zo an kare kurin bayanin da imam malaka mai bayani a baya al-musar inda ne ba da adu bane ba magana guda ce kurin zaka warware da umara baka baka tsaya wakta shike na yanki irin na na adu kenda abinda bayanin da ya a baya abinda ka zauna ka tsare da ka tsare dalilin shi lahiya kina shi mana haka zai tunda ba ba abokin adawa bane ba mana ba yaki bane bayanin shi zuwa zai zo yayi jira lokacin da ya samu dama ya je shi wannan kuma tuni ya samu dama ya iso makkan nema kenan wannan ya kace shi wannan ta huce shi ne barsalama ya zo ne a makare shi bayan da wannan bayan na karshe ya zo a makare ne an kare to da abin da kenan zai fidiya ke zai hadaya ya umara ya koma shi kenan ya kaɗa musar yanki hadaya ko magana kenan wasu bi da malikun amman a halibin makkata bil hajj ثم أصابه كسر أو بطن متحرك أو مرأة تطلق haka an wa malik tambaya kan wanda ya niyya daga makka ya niyya aikin haji ɗan makka ne sun ma ba sabo kasarun sai ya samu kariya ba dama ci gaba au batsanin mutaharrik ko kuwa ciki ya motsa mana zawo ya kubce zawo zawo ya zama bai iya samu cuta ta ishal ta zawo shi ne maganin mutum tarihi a wai mara'atun ta tuluk ya ce ba ta tutalak a ta tuluk kaka ce saki ne a talka na daga talka ne mace ce ta samu naƙuda kenan ta ɗin niyyar aikin haji ya ga naƙuda za a huta dole ke bada mu ta kasa kuna kuda kuma kwana nawa hanya ma ko an ayu ma da bada kasa kenan mace ce ta dami niyya ta samu kuna kuda ko zawo ko kariya kuma dan makani wannan tambaya aka Imam Malik me ya za a yi me hukuncin haka qal sai Malik ce man asabahu hadha minhum fa huwa musarun yakunu alayhi mithl ma ala ahli al-afaq idan tusiru malaka ce waɗannan 'yan garin makka wanda wannan dalil dan makka ne ya yi niyyar aikin hajji samu kariya ko an yi niyyar aikin hajji zawo ya zo ba da maka ci gaba ko mace ce ta samu naƙuda ba su isa ba zuwa hajji ya ce ko musar iya matsayin musar ya kuna alai musulma ala ahal afaq idan musul duk abin da muka yi bayani baya na 'yan sauran garuruwa suka samu isa irin wannan abinda malaka yayi a baya kenan in dai da rashin lahiya ne zai tsaya sai lokacin da ya warke bai warwarewa bata warwarewa in mutanen zai iya jiya sai ya kare jiya ya je ya tawafi sai a yi tafi da malaka kare warware tukun umara kan bayan da muka baya haka magana take ciki ko da dan garin makka ne anan tsaye ke sauran bayan da aka na na baya qala malikun nan kuma bayan wani imam malik yace yayi magana fi rajulin qadima mu'tamiran fi ashhur al-hajj hatta idha qada umratahu ahalla bil hajj min makkah ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع, مع الناس الموقف yace haka malik yace matsayin mutumin da dai mutumin ya zo daga garin su irin namu da kamata yi ya zo makka ya yi umara ya kare umara irin ne da muke ana aka ta aikin haji na ta mutu iko an gudun sauka za ku yi umara ku kare ku zama kuna jiran kwanakin mu ta minako zuwa aikin haji irin wannan namu sun makustir ya samu kariya ana samu haka nan cikin makka ana jira ga gawa ko aka tsira wannan wanda ya samu ya samu shin lahiya imma kariya ci awa sabu amrun ko don ma mai da yake to wanda la qadru ala nadur ma'an nas bai da man isa tare da mutane mana almuqi mana bai zo arfa kan wannan magana malik yace ara abinda nake gani wannan bawon Allah da ya samu wannan hali ya yi umara ya ƙare kuma ya niyan hajji samu kariya ai can bayan mara iya magana an ƙare ka zo ka yi umara ko shi ne ko to shi da ya umara ya ƙare ya umara ya ƙare ya niyan hajjin ce kuma kan matsala fikin imam malik ya ce ara an yi ƙima hatta idza bariya ina ga zai tsaya sai ya warke shi ma sai ya warke in ya warke kharaja ila al sai huta wajen harami cin alhili suma yarju ila makka zai dawo makka fa yatufu bil bait wa yas'a bain as-safa wal marwa zai huta ya dawo ya tawafi tsakanin safa da marwa ya tawafin ka'aba ya sai tsakanin safa da marwa summa yuhim kuma ya warware haramin shi summa alayhi al-hajj qabil wal hadith kun badi zai dawo ya saki haji sabuwa kuma ya ba da hadiya nan me magana malik kenan ai shi imam mal a wajen shi dole ya amurware can da ya magana kai warware to kai ka umar ka kare kenan ya baka hukuncin yadda ya ba mai wancan wanda tsaya bi umar ba shi ma haka ya ba wanda ya ne haji a haji a garin maka yake ya niyyar aikin haji ya samu matsala shi ma kenan zai warware hajin wannan da umara me yasa ya cire wannan abubuwan da sake so saboda iya ga wannan niyya da ya dauko ta farko ta haji ce shi da fitin imam malik shi da fitin malik da annabi gata ba a wajen batun da niyya haji ce yayi kuma yanzu ta koma umara sai ce sai ya huta daga makka ya shiga hil wajen harami ta koyi dauko niyya ta umara ya zo tawafi na umara ya sa ayi shi ke ta koyi harwari haka fitin imam malik take rama wannan an gane ko قال مالك الإمام مالك يتشوى kuma duk wannan fi'il ma wannan fi'il ma malaka gaba daya duk abinda fatawar shi kawo masalolin qal qala malikun fi man ahalla bil hajj min makkah thumma taf bil bayt wa sa'a bayna safa wal marwa thumma marid falam yastati an yahdur ma'a an-nas al-mawqif nan imam malik kuma kace mutumin da shi kuma yayi niyya da haji daga makka thumma tafa bil bayt wa sa'a bayna safa wal marwa di yayi tawafin shi shi wannan yayi ya yi tsawafin ya yi komi shuta na baya ya yi niyan babin da shi kuma ya yi niyan ya yi tsawafin ya yi komi bai hau ba arafa ya samu kasa samun tsayuwa shi da falamta da an yi hajjo ma'an nasu ƙala malik iza fata wal hajji malik malik kan wani magana ya ce iza fata wal hajji wannan hajji tun ta huce ya kasa samun zuwa arafa a yi arafa da shi amma duka tawafi yayi kashi ya komi ko san ce mai faradi ko kirani wani tawafin na harko da yayi da sa'a yin shi shi ne na farilla shi to amma bai samu da wannan ba malik yace tunda haji ta wuce shi fa in istata kharaj ila al-hind in zai iya huta wajen harami fada halabi umara ya shigo da umara kamar yadda da ya baki nan na shafi imam malik zai shigo makka da umara fatafa bil bait wa sa'a bil safal marwa zai sa yi safa da marwa sabo me dalilin malik da yace yayi wannan ba san yayi ya sake wani sai li anna tawaf al awwal lam yakun nawahu lil umara ai tawaf shi na rukun haji ne sai malik take nan sai ya sake tawafi daban na umara فذلك فلذلك يعمل بهذا جزاك كما تكنين يساك ثابت توافي يهوتا يثابت توافي داو وعليه حج قابل والحج كما بدي هي داو يوان حج كما يبادا هدايا فإن كان من غير أهل مكة أم ونا أبو مبادا مكة بني با إرى إرى من يغنى كاتي غنى كاينية كاتو أفن كاي كومي فأصاب مرض سيرس الله تزور دون شلاهية حال بينه وبين الحج shi wannan hukumanta shi wata na baya niyya ce kaɗai nan kuma ya yi niyya ya zo ya sa a yi kudin da hawa afa mani fa ya sa matsala to shi wannan ya ce shi ma fata bilbait wasu abin wasu abin safa wal marwa halla bi umara fata bil nan shi ma kenan me yake cewa haji ce ya kasa ya yi tawafi ya sa a yi kan safa da marwa kenan zai warware da umara shi ma da umara zai warware to amma na menene bambancin yace meste wa tafa bil bait tawafan akhar wa sa'a bil safar marwa li anna tawaf al awwal wa sa'ahu inna ma kana wa huwa bil hajj wa alayhi hajj kamil wal hadith shi ganin bambancin shi dan bako dan gari shi dan gari bai dan bako ne sai dan gari ne sai ya huta waje amma dan dan gari bambancin da me aka ce bambancin sa da da da aka ce dan gari shi ba ko bai huta irin dan gari zai huta shi ba ko dan bai huta a inda yake kurin bambancin su kurin za shi sa'ayi ka yi tawafi ya sa ya safar marwa a matsayin murwa daga umara domin can sa'ayin na farko da tawafin da yi na haji ne yusu sai imam malik ce ya sake sabon sa'ayi safar marwa da tawafi da komi amma kuma wancan na farko bai cikin sa'i wannan nabiyin shine na umar shi to kun zai warware yayi haji sabuwar da bai haji ba kuma ya bada hadaya dan yayi umara a cikin aikin haji kuma daga baya zo haji ka wannan ya bada hadaya wannan koyo rikici ne na aikin haji an ka samu afan a takaice dai almuhimmi kurin fikihu imam malik akwai bambancin tsakanin tsare mutum yaki ya tsare da ba yaki ba akwai abu da zai zo ko a kama ka ko wani abu daban ko duka lakin hannun su a zo gizar baka saka da baka fasfa tsare ka dai da wannan ya zawa gaskiya fatawa kamar da yake cikin kisuna na abu malik ce gaskiya fatawar masu ganin abin ɗaya ne ta yi sauƙi tun da ba manzan Allah bane kawo da magani fahimta ce ta sabai kuma sabanin haka nan cewa a bambanta tsakanin wannan adu da rashin lahiya to lokacin ma ainihin rashin lahiya ba ya zama matsala za a duya wa lokacin guda ya bushe rashin lahiyawa baka iyawa a ce kai zama a maka shekara guda zan sa daga nan ka ta aikin haji ka samu kariya a ce ya ka shekara guda ka warki to ka daga ka je kai umara ka to ka dawo garin ku ga matsala ina ma jikin dawo in ma kai kasu dan ba ka kai ka ka kasu haka tsarin suke yanzu kenan gaskiya fatawa mu an zu fatawar da akwai fatawar masu ganin kurin duk ɗaya ne duk inda aka tsare ka baka lahiya din ka isa haji ta wuce ka kun za ka waro daga inda za ka waro ne kurin ka biya hadiya shi kenan ka garin wannan fatawar ta sarki gaskiya balle a zamanin yanzu wannan abu da na rikicin wani biza magana fasuwa wanda yawa da ke zawa kuma ba sun baka damu wannan ba kuma ka zana ce mutum ne zamana na ma kudin abincin ka na rashin abinci baka lahiya kare amma ba ci ba kudin abinci ba komai ka zamana kuma wata takwas ko tara kana jira sai a fahimta da gaskiya sai kullum abu mai sauki kurin yadda aka tsaya nan sallallahu alaihi wasallam annabi ce ba sai adu ne wannan fahimta ce zama gaba ta Allah gawo ta musu kuma kuma sakanin sabanin haka nan kenan fatawar fa su ganin gaskiya inda aka tsare ka ado ada makin suka hana ka a a wani shi la ya zo gito maka yana kana kallon hajin aka ya kare kurin zaka warware inda kake kurin abinda Allah sa ni kawai kun ga dawo garin ku kai huta ya gaskiya sauki amma wani bayani ka bayanin fi imam malik ba dama yake ta zama kai ta zaman jiya kashi wani ta yi da wata shidda ma a wurin wata bakwai iya jira daga akwai matsala wannan duk a da ne a yanzu kusa baranka kuma za Allah alhamdu ma za Allah ka sauki ma in dai kana da hankalinka a yanzu kana cikin hankalinka akwai mota ta musamman ake ba mutum irin wannan masu karya in ka karya cikin aikin haji kuma ta special za a sa ka a ciki a je hilin arfa da kai a tsaya da kai kana cikin ambulance ko a kwanda kake ko baka tashi dan duka samu arfa sai su je da kai kana cikin ba a tasarwa sai kowa ya wuto ya ku wuto kuma kai ka gilgita eh shikenan daga can kuma daga baka je kai dawo banka kai me dama dama su zama a samu a samu arfa a hajji arfa dan ka samu arfa shi ka samu gaba ka tuko bai sawala amma arfa ta huce da matsala shi ne magana kenan gaskiya a yanzu abin yar sauki gaskiya sai yanzu ma ja ma ja fi bina al-ka'aba irin abin da ya zo imam malakaci abin da muka samu na labarin gina ka'aba kusan gina ka'aba akwai maganu da yawa kanta shi imam malik zai kama abin da yake da shi yarda shi da yadda aka gina ka'aba abu ne sananne cikin tarihi wasu ce mala'iku suka gina ta wasu ce annabi adam ya gina ta maganu ne da dama kamar da ibn kasir rahimahullah ke cewa cikin tafsirin shi wannan labaru akwai su amma ce babu wata ruwaya daga ma'asum tabbatatta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta kawo ga wanda ya gina Ka'aba mala'iku ko Adam mu abin da ya inganta nasin dake hannunmu shine Ibrahim nasu Qur'ani da sunna ingantatta annabi Ibrahim gina Ka'aba mu a wajen mu abin da muke da shi kenan amma cikin tarihi akwai labaru da yawa kaza mala'iku wasu ta Adam ne abu da yawa haka ce kurin za mu wadatu da abin da ya zo a ƙura'ani da suna na cewa ibrahim shi ne ta wanda ya asasa kawai da mulabai ko zai rufe ibrahim kawai da mulabai ko shi ya ta da fandasan kima a ta fandasan kima ala shi da ko to kaga mu da ya ce za mu tsaya nan wani tsaya nan da yanzu yanzu za mu ji kan abin da ya zo a suna kan wannan bayani حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك هنا بنوا الكعبة اقتسروا عن قواعد إبراهيم قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت قال فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت إسلام الكنين اللذين ليد الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قد إبراهيم abin da yake wannan ruwa da makaranta aisha take ba da labari kamar da abdullahi mulki cewa aisha ta ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aisha alam tarai anna qaumaki hina banu ka'aba iktasaru an qad ibrahim aisha bike san ba ko bike ga cewa mutananki kenan qurayshawa lokacin da suka gina ka'aba iqtasaru an qawaid ibrahim sun takaita ginin su bai cika bai cika gaba daya foundation kin ibrahim tubali za mu ci foundation asas da Hausa ya ce mishi ha ha ha foundation da Hausa ginin asalin ginin a jigo abin ɗarmiya ne haka tushe gwargwar ne ne gudun dai mana a sa su gudun tubalin hulku na ƙasa na ƙasa tubalin hulku na ƙasa ginin gindin tushe asalin ginin inda ya wanda aka fara kawar ginin tubalin hulku to ta ce kenan nake gamsa ginin lokacin da mutane lokacin da ƙwarai shawa ba su kai ba asali inda asalin ginin ibrahim yake gaba daya sai rage wani abu an ce mai kawo haka lokacin da aka ne lokacin da ka'aba ta aka yi wani ruwa ta zaizaye ta lalace an nemi agaji yadda za a gina ka'aba amma duk da kahurcinsu suna cewa allah bai bukata haram Allah bai bukata haram sun san da haka sun da kowa ya nemo halakin shi halak ake nema za a sake gina ɗakin Allah kuma sai da ƙarshe suke gina ka'aba aka je aka buga aka buga abinda aka tara injinin gini wanda ya ga abin da tsabin ya ga gwanin kudin da aka tara bisu iya ɗora ginin shugaban gaba ɗaya a kewaye gaba ɗaya kudin bisu idawa kuma an ci halaka ake so ba dan ba dan ba ku yi bane ba ko ba abin yi bane ba a'a halak ake so Allah ke zai azu anan ka ce wa galala ka haramu da alaka sun zai ci ka mutane shi kuma da zo zai musallaci ko makaranta ya sa to gurbin mutane ko shi wai wai Allah yake kowa zan saka ci amma wata zuwa aikin waya shi waya makaranta ya yi wane ne ya masallaci da kayan mutane ba Allah ba Allah ba Allah bai bukata wannan gaskiya magana suka to yanzu a takaice dai wannan abun shi ne ya kawo sai aka rage sai aka lissafi yanzu sai aka rage kamar zira'i bakwai bangaren arewa aka rage zira'i bakwai shikenan sai aka tada sauran shi ne wannan asalin kewan da ake ake ba shi Isma'il aka yi ta alama ya dan zagaye asalin abu haka ta shi annabi haka yi suku dan kun diba annabi sallallahu yana yaro yana matashi shika 36 ne alama lokacin da aka kare gidan Ka'aba lokacin da aka yi za a nemi mai da Hazal Aswad wanda aka nema ya za a yi wa ana kowa abu ne na alfaharin wani dutsen wanda bai da shi sai aka ci tunzu abin da za a yi ana gadama wata kabila wani gida zai ɗora shi waye ana wasu wa an kare gida an kare komi ɗora wannan dutsen zai a akan wuri shi a tunzu abin da za a yi mu bari kurin a bar mu Allah yanzu duk wanda ya hutuwa daga nan duk wanda ya hutu ya haka wa kurin shi za ba ɗora shi ana zama annabi ya shiga 36 kun ga Muhammad Muhammad Tangaru lokacin da babu adawa da shi lokacin da babu adawa da shi a lokacin da lokacin da kowa lokacin lokacin ya amin kike a wajen kowa amin ne a masha Allah ga Muhammadu zu mun zu kama shi kuma Allah bashi ta kima dan dai hada kan wata razu zaban zai adam rigimin ta ce wane ne ko sai ya kawo wani abu da baka kawo wani wani tsimma aka daura musun gaba daya yace ko kowa ka kama gehe ko ta kabila ta kama gehe a dauke shi kowa ya kama su kenan kowa dauko da aka dauko aka zo baki wurin shi ne dauka sai dora shi kowa da yanzu yayi to wannan shine kenan asalin yake annabi ta gama Aisha ke da cika abu wannan ɗan wannan guntun ba duka bace ba duka bace da Ibrahim gina akwai an rage na Ibrahim akwai tsaura da ya ga mata haka shine tace ya rasulullah afala taruddaha ala qawl Ibrahim shin ba za ka maida ta ba asalin fantasan kin jigon ginin Ibrahim yanda shi da gaba daya a tare da gaba daya haka ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ta ga mai haka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا إذثام قومك بالكفر لفعل yace in ba dan ba mutanenki mana ƙure shawa jama'a ta mu dangin namu in ba dan ba ba su jima rabansa da kafurci ba shine kenan sabbin musulmi mutane abin bai ba nisa addinin bai da kawai su ce sa ba in ba dan haka ba ce da fa'altu da na da na yadda kika faɗi na meye yanwa nan wata jigo ne na karantar wani jagorancin al'umma saboda za ka ga abu ya kamata a yi kaza amma me zai biyu ba aka yi ta sai cikin ake ƙwaƙwaƙi usul da ake cewa ana gabatar da dar mafasala akan jami'in masala ana gabatar da kare ɓanna kayan janyo amfani a kare ɓanna shi ne a gaba za a yi wani alheri amma abin zai biyo baya abin zai biyo baya wani sharri to yanzu a yi ƙoƙarin kare wani ɓannar gina ka'aba yadda take haka kamata a yi shi bira ya bari amma nan sallar salama ya yi diba mutanen kadda su fitinu suna girma ka'aba suna bata matsari mai girman gaske su ga a ce an rushe ka'aba wannan ya musu dalilin fitina ga addinin gaba ɗaya sai manzo Allah ya bari cewa wani mutanen ka'ida tana nan duk inda ka ga wani aiki da za ka yi wani aikin zai kawo wata fitina sama da gyaran ya ka kyale ai abin da ya girma da ya yi wanda ya duka a rushe gaba daya na ganin malami ciki malamin najeriya ne yake ba da labarin wani masala ce ga wata iya shugaban hizba sai kasan hizba duwani shashagowa ana hana wani biki sakarci a an hana sai wani mai waya ta gafa ta mara kuna magana akan gashi gidan gwamna ana shashi ana ana ana gada ana waye ga mishi ku je ku hana ita an ki ba hanawa ce an ki ba zuwa hana an ki ba zuwa ba hana ce shi mai ce to yanzu muna magana hana sarau ce an kace har gidan gwamna duka ma duka ma abin ya gaba daya duka ma ta talaka ma ya hana gaba daya yanzu doka gaba daya dan doka ce akai ko aka fita ma ku an wuce ku hana shi gwamna ya tada bala duka ma ba ya abin su wanda ba ka duka ya hana gaba daya ɗawun an gyara ma ba da ba ba iyawa ne an wuce kwanan gwamnan duka yace za a wasa race shi zai ce kira an kiba hanawa sai ka dalilin da hana gwamnan ya kasa kenan gwanda a yi masu sauran wanda kuma shi kuma abu ne ya ɗanyen koyi kuri shi buku iyawa shi ne kunan kenan duk lokacin da ka ga wani wani gyara gyaran ba dole ta biyo ba sai wannan gyaran ya ɗan dakata shasan ibn taymiyyah rahimahullah lokacin tatar suna mutane azaba sai ake suna shan giya ya kama magana wa'azin giya ana shan giya ci a ita kuma su yage su ka abin su wa'azin giya ka abin su ka ana shan giya a bar su kuma ana shan giya munkar ana kallon munkar a bar ce a bar a bar su yi munkar ke wancan ya ce saboda ya ce in suna shan giya ana hutawa da bala'in su in ba su cikin giya bala'in su ya yi akwai mutane su huta da bala'i ta kai a wa'azin giya ka ana shan giya don abin da an bai bisu bisu suka yi da sule bisu su to suna cutar da al'umma kaga ana ya ce ta kenan wa'azin giya an dakata shi ta wani Allah shi kan abuka gumi rahimu wallah ya ce misali ya ce akwai mutum zai zo misali musulmin ta ce ya taɓa samun kaki wani ya zo musulunta da warwa kan kawo bayanin tuwa an gamsu ba san giya giya haramu ce ba shan giya ya ce giya an yawa san giya ce ka shi haka duka ma koma ya wasa za ta musulunta gaba daya ta kenan yanzu mun kamar kalmar wajen giya a sayo shi musuluncin yanzu kalmar shahada in yi amsa da gaba iya da kai shi ne gane bari amma har har kalmar har magana magana giya kaza shi giya kaza kamar abinci shi kamar rayuwar shi dalilin giya kaza duka duka babu addinin gaba ne ya shi ba iya ba addinin ba shi giya shi ba iya shi ba amma ka sayo shi addinin ka ga mai al'umma addinin daga baya in yi so kuma take magana iya da kai shi ma fasa an ka ya ya ya riga ya nusu haka a takaice wani abu ne ya ce ka'ida ta zamanan nan duk lokacin da aka ga wani abu in dai banna ka ga zaka yi wani gyara wannan gyaran zai biyo da banna a baya to a dakata tunda ba ba zuru bane hayi eh ba zuru hayi ba shine abin da ya wakana yace mata kenan in ba dan ba mutanen ki suna sababbin musulunta yace wallahi da na Aisha qala abdullah ibn umar abdullah ibn umar ke cewa لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام بركنين الذين لا انحجر إلا أن البيت لم يتمم على قد إبراهيم yace abinda yake cewa kenan na gano an har Aisha ta ji wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta asalin Ka'aba an rage ta akan kawai Ibrahim kin shi yasa manzon sallallahu alaihi wasallam kin shi da ya bar bai shafan wancan bangaren arewa na bangaren arewa na bangaren wancan hijirkin wannan gimshikin mana wannan kuma aka ce rukuni kwana kan kwana wannan angle kan wannan rukuni na kaman katanga gimshiki na bangaren dan abi ne ko na na kullum imani na hada saboda ko wani sukurwa sukurwa sukurwa sukurwa take sukurwa bangaren arewa bai shawarta ita kenan dan ba batta kan fandashin kin Ibrahim sai ga kuma manzo Allah bai shawarta da matakin manzo Ibrahim sai bai shawarta dan wannan almuhim wannan mas'ala ta ta Aisha ita ce ta kawo lokacin Abdullah bin Zubair radiyallahu anhu ya samu iya amir mu'minin dan lokacin aka zauna rabo da ya yi tawaye ya wawanta abu ya zama shugaba bangaren Hijaz bangaren Khurasan bangaren Iraq dai ya samu jagorancin wani bangaren al'umma iya amiri a maka to shi sai ga yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dalilin sabbin musulunta ne kuma a lokacin akwai halin ma abin to yanzu ce tunda yanzu ba wata kowa gani addini ba mu tsoron komai me zai hana domin abin da ya wakana a wannan shida cikin wannan fitina yazid ibn ma'awiya ya zo ya kai hari makka an yi an mata an mata majaujawa ta wuta ana jewa ana lansan wuta Ka'aba aka dai ka tattara ka'aba har aka wa ka'aba illa abdullahi bin zubair sai ya bari bai taba ba sai da aka zo aikin haji jama'a sun zo suka ga abin da aka yi na barna a cikin makka har da ka'abar kanta sai nemi shawara to ya zami don ɗakin allah za a rushe a sake sabo ko kuwa kuma shawara ana abdullahi bin abbas ya ce to ni gaskiya shawara ta ra'ayi na kan wannan magana ina ga ka abu wannan ka a taɓa kamar abin yadda annabi ya shi ka a taɓa shi ko a mutu ko a dan gera mutu kuskure ma kuran a yi kuskure ma abin da ya kake ka shawa kanka lahiya kuran nan ya ce to shi ina tambaye ku jama'a shi zan tambaye ku in ɗakin ɗayan ku ya lalace irin wannan kun bari ku gyara ba ka ce a za mu gyara ki ɗakin shi kamata mu gyara ɗakin Allah a takaice ne ce yanzu ku bar magana ta bayan shawara ya ce za ni istikhara ga Allah abinda Allah ban kun shi zai ji kun ya istikhara kwana uku ce gaskiya ni hanzu abin da yake kaina kurin a rushe ka'aba a sake musu ginin sabo ful kurin haka ya ɗauka kuma shi shugaba shi kenan haka aka yi to yanzu matsala wa zai hawa ya haro rushe ka'aba aka su wa zai hau abin ta wuri kowa ga tsoro aka samu mai ƙarin zuciya kurin shi hau da ya hau aka ya turo birgi guda shuru biyu shuru eh to shi kenan saura suka hau kuma aka rushe ka'aba da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwa ta muslim ya ka bayani yace inda ina da dama yace da na rushe ka'aba gaba daya ummata kowa shiga da huta kowar da ake sai ya zama takara yace kore shawa suka mai da wannan kowa sai ya mata takara don su hau da wanda suke so su ture wanda ba sa so su san su ya ce kowa ka'aba ƙasa take da ƙasa kamar kowace ya ce zai mai da ta kamar kowace kowa kan gashi kauta ba wani hawa tudu kuma ya mai da atan fanna sokin wani abu da da matsala ce zai yi shi na zaɓar zubiri aka rushe ka'aba gaba ɗaya aka ta da gini tun daga wasalin wancan wurin da zai zama an zu mutu ganin shi kama ka anan kewaye shi har shi ya tara fanna sokin gaba ɗaya ya ƙara mai take bakwai ce ta da gaba ɗaya ita to yanzu abin da za a yi ganin da tsawonta zira'i goma sha bakwai ne sha takwas ne sai sha bakwai ya ƙara goma sama ya zama kenan zira'i ishirin takwas sama zira'i ishirin takwas sama nan kuma ya ƙara bakwai akan na da aka yi kowa ciki ƙasa aka yi kowa gabata da yamma ta shiga ta wuta ko mai ƙari da nube ce ne haka mai zaɓin zubairi to amma a lokacin hukumanci yana batun gaba masu adawa da shi tana aishi su suka dalilin ma kashe shi gaba dago ne suka ɗauki wannan dama ta cewa a ya ɓanna wani manzo Allah ya taɓa shi ya taɓa dai abin da yau kanin dai bayan abin da aka yi Allah sa sun kashe shi masu hajjaji suka zo kuma hajjaji ya zo ya ce ya aika Abdulmalik bin Marwan to gashi abin da yau kanin ga abin da Abdullahi ya a Makka ya me zaka ce me zan yi ya ce ka rushe ka'aba yanda ka rushe duka gaba daya ka mai da yanda manzo Allah ya barka ka mai da yanda manzo Allah ya barka amma tsawon da ya ƙara wannan ka bar shi tsawon a bar shi a mai tsawon kamar da yake amma wannan hadin da ka cire kowa ka riye ta haka fatara daya cikin sahabbai ya je ziyara wurin mulki iya gwamnan shi wata ruwa an ce ya zo ka'aba ne ya kawo yake la'antar abdullahi zubair ya banna ya zo ya ce mai kai amin mu'minina wannan magana ba banna bace abdullahi zubair yi na shaida ni ma na yi magana aisha ta magana tabbas shi ta yama aisha ta yama aisha kaya wai ba ta magana ba yace a ni ma na shaida kulli na annabi ya wannan magana tabbas cewa in ba dan ba sababbin sabbin musulmita suke kore shawa annabi ce da inda abdullahi zubair yi haka manzo Allah ya guri kina wani abu da manzo Allah ne so yi shine ba banna bace bai abin da annabi so yi da yayin shine yayi kan ba lahin dai ko ban ce arham Allah shi kai Allah mai rahama bayan ya banna shekari shi dai anan a takeice iya karantar da kai shi nan Abdullah ibn ke cewa kina mun kenan shi yasa manzon sai da zama bai su shafar wannan wannan sukurwa guda biyu dan batta kan gimshikin Ibrahim magana kenan sai ina ga ne kamata mu tsaya sai mu samu ga insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh